yau alhamis sha biyar ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da shida ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zariyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu sani a cikin yadda tafsir na maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da takwas muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyu malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والطبائع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكلام العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ إدري لنا بهذا المهدي وانتع به بنظرة تأتي لنا بالسفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة من اليوم بركة من العزم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدمع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آه Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa Fir'auna da jama'arsa kiddawa Allah ta'ala ya saukar musu da annoba da kwalara da masihu da bala'o'i domin su gane cewa shi ne ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa wurin su to amma sai zamanto duk sanda annabi Musa alaihi salam ya bayyana musu da wata mu'jiza tana jijita su kuma tana ɗaga hankalinsu har sai su kamar sun sallama wa Allah amma idan aka yayi wannan masifa sai su koma gidan jiya to shi ne Allah ta baraka ta da ke gaya mana sai muka aiko musu da ruwa da iska da halaka da annoba da kwalara lamma malakin sinunul musibatu lokacin da shekarun nan na fari suka wuce akwai shekaru bakwai da aka turo musu na yunwa shekara bakwai ba abinci shekara bakwai babu itatuwa ba kayan marmari babu tsire-tsire sai da aka shekara bakwai a haka to sukan ta kuka a kan wannan har suka zo wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce da shi ya Musa kulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum rijza idahum minha yankusu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye musu sai suka koma gidan jiya wa ja'at sinun muhsiba sai shekaru kuma na yabanya wadata arziki yalwa ƙoshi kwanciyar hankali sai suka zo kasratul amda sai ruwan sama ya yawaita wa kasran nabatu sai tsirrai suka yawaita wanda suna kulla hairi dole alheri da rai yake so sai zamanto ya yawaida a garin maimakon su ce to Allah mun gode mun tura kaka su tura mun musulun da mun yi kauya sai suka ce a duniya haka za a kai damar duniya haka da kawai ba daga Allah Musa ba ne, ba daga sandan Musa ba ne, ba wata aya, ba wata mu'jiza. Dama haka ne kawai abin yake. Taratan kizmun, wata rana wadata, wata taratan jalbun, wata rana talauci, wata rana yabanya, wata rana fari, wata rana rahama, wata rana azaba. wani sahara ya aiki ne lai suka ce wannan ba wata ayar Allah bai kar a danganta wa Musa ya dauka kamar mun yadda da annabta ta shi wannan ba aya bace daga Allah yanayi ne kawai ya zo da haka amma nun mu ba za mu imani ba kaga bayan a baya sun ce la in kashafta annar rizza la nu'mina laka to kuma da haka yayi sai ka ce ko fa ma nun mu ba za mu imani da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ga haka da'a alaihi Musa sai annabi Musa ya musu bakar addu'a fa wa qala tufani fi ruwai ambaliya a garin dakhala bil biyahu arabi ruwan sama ya dinga ambaliya yana shiga wato garuruwan su famta da ajin buyutu min al biyahi sai da dakunan kowa suka shiga da ruwa sab'ata ayyam kwana bakwai ungari ko da mali sun jirgi a cikin ruwa ba a zama ba a kwanciya balle a huta alle kowa yake kowa ya dauki yaransa ya dora su a wuya dan kada su halaka kullum ya ji ma'u ila tabbuhi kowanne daga cikin su ruwa ya zo masa bakin makogoro idza wa kama la yi an ولا يمكن أن يلتجأ بإيمان الذي يشهد بالفندا وقوبا قوة الأشي والماء في كراجين غاروا يا كاو مسباتويا فهلك الجميع أموالهم وأولن اللغة الله سبحانه أولن أنبياء نروى الله يحرك مسلم دكان دوكيويوس ومواشيهم لكما دبوبون faɗa da gurin Musa, Fir'auna ba kunya ba tsoron Allah sai ga shi a gaban annabi Musa ya dawo. Suka sake nema an yi zuwa Allah an yi shi ba haza, Musa ka ruga mana Allah, ka san magana ka kawai yake, ka ruga mana shi, ya yaye mana wannan ambaliya na ruwa. Sai za ka shafa mu nuni nuna, Fir'auna ce idan ka roƙi Allah ya yaye mana, za ni imani. falan ma ka shaba Allah wa haza lokacin da Allah ya yare wannan ambaliya na ruwa ba kawo shaharar inda suka zauna tsawon kwana talatin ba bala'i ba annoba ba wahala ba yunwa ba kunci ba damuwa kwana talatin to da sai kwana talatin shiru ba su ga wata masiba ba ga shi kuma na bata na kushugu itatuwa sun fito wa kasratin nabatatu sirrin lissin tsoro wa kasran khairu alheri ya yawaita qalu sai suka ce hada khairu ja ala bakat laysa bi ayatin lillah wannan alheri ne kawai ya zo mana amma ba daga Allah ba ba wani Allah ba wani annabta ba wata mu'jiza ba wani musa da haka haka Allah ya ce fa arsalallahu al-jarada ya Allah ya aiko musu da fari shine wani jarada a arsalna alaihim al-jarada sai muka aiko musu da fari fa akan jaradu fi fari suka tsaro fa aka da zara'ahun ya suka cinye shukokin su duk wata shuka da aka yi sai fari suka ci wasu maron da ya yi itatuwarsu wasu ya ba kai har tufa su da suke sawa ne wurinsu fari ba su kyale ba sai da suka ci ya san waɗannan farin bala'i ne a to fari da suka ce riguna fa akala kulla ma indahu sai da fari suka cinye duk abin da Allah ya ba su hatta lan yabqa shay'un har sai da aka waye gari ba su da komai wa kulla martaja insanu duk lokacin da wani mutum ya kwanta da cikin mutanen fir'auna wa ka'al jaradu alayhi sai fari kamar dubu sai su taru su danne shi a ta ta ya kado a nan sai ya kasa tashi a yi sun danne shi ya kasa tashi a ta nan yan kashe wani a ta la ya kado alayhi har sai ya kasa tashi wani za a rada adu idan wani ɗaya daga cikin su yana nufi an yi takandama yana so ya magana da matarsa ko yayansa ko abokai ko ma'aikata ko makwabta yana so ya buɗe baki sai ka ga fari sun yi rini suna jira ya buɗe baki kawai su fara bakin shi a gani ko wai za a rada hannu an yi takandama da halar jara da bi tafi sai fari su fara cikin bakin fama ta su haka za suka zauna kuraje bana bakwai ba magana kai da matar ka zai ka yi yi ba da ba kai magana kana magana fani za su bada bakin ka Allah ya san maganin kowa fama ka su haka za suka zauna haka da aka injani tsawon kwana bakwai aidan kuma fada labar da aunu sai ka aunu ya sake dawowa ba kuya ba tsoron Allah من موسى يزوين مولى عليه موسى أن يكشف الله هذا الرجل ويؤمن وي الله يا يمس ونن عذابا هي يا يلا في إيمان يا موسى قل أنا ربك بما أهل عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل falamma ka shaba wallahu lokacin da annabi Musa ce to shikenan nayi za su imani da Fir'aun ce zani ya ce ya ubangiji sun tuba ka yadda sun tuba Musa ya ubangiji Fir'aun da kansa ya hawina to shikenan ka ga mutum ne na da kuciya Allah to shikenan zani yayi to ana yayewa bakau shaharan sai da suka zauna kwana talatin fi ajiyatin a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙalu sai suka ce haza ne da jahilin lillahi Musa ƙarya take ba wani ayar Allah. Yanayi ne kawai Musa, yanayi ne kawai, da ba mun saboda ba mu zo wurin kawai da abun ma ya wuce. Da so ya ga wannan ya zo ya duba tafsirin Qurtubi, jirgi na bakwai, shafi na ɗari biyu da sittin da takwas zai ga wannan bayani. Wal jaradu, ka ga fari nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan fari. Fari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu yana cewa jundul lahil akbar aljaradu jundul lahil akbar fari su ne rundunar Allah mafi girma fari su ne rundunar Allah mafi girma ibn kathir ya ambaci wannan daga ali zuhair al-umayyi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tuqatilul jarada fa innahu jundul lahi al-azam kar ku dinga kashe fari kar ku dinga kashe fari domin fari rundunonin Allah ne mafi girma in kana so ka ga wannan ka zo tafsirin ibn kathir juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya sannan ya zo a cikin tafsirin ƙurɗumi shi ma amma lafazin ba ɗaya ba ne shi ibn kathir ya ce annabi ya ce la tuqatilul jarada shi kuma ƙurɗumi sai ce annabi ya ce la taqatilul jarada kaga bambancin baya ba wannan la tuqatilu wannan la taqatilu in kana so ka ga wannan ka duba تفسير القرطبي جزء نفقي شافي ندري بيو da sittin da takwas za ka ga wannan bayani a kan fari na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato akbar jundul lahi akbar jundul lillahi mafi girman rundunonin Allah tabaraka wa ta'ala su ne fari fari rundunonin Allah ne masu yawa masu girma sannan kuma fari su za a fara rasawa mutuwar fari alamar tashin alkiyama alkiyama ba za ta tashi ba sai fari sun fara mutuwa idan fari suka ƙare sai shanu su ƙare idan shanu suka ƙare sai mu ma sai mu fara ƙarewa kaɗan kaɗan kaɗan sai a wuce gaba ɗaya sai a tashi alkiyama so da in ka ga ka daina ganin fari to ka fara sallah lokaci ya yi karewar fari alama ne na tashin aljama shi ne wa huwa awwalu ma yuqadu min al-umam fari su ne farkon abin da za a fara rasawa a cikin al'ummatai idza bukida al-jaradu idan aka rasa fari hatta lan yuka fi dunya jaradu har aka wani a duniya ba fara ko daya yasbahu al-baqaw fi shanu su ma su fara karewa ba da zalika bayan shanu sun kare tataba'ul umam sai sauran al'ummatai mu ma sai mu fara karewa ka kikidin in ka ka asirki kamar sarka ce ta tsinke ko kuma kamar canji in canji ya tsinke sai ya gangaro sauran za su tsaya din za su biyo shi shi ne ma'ana haka za haka abin yi wato sai na umar Allah ya kara mai yadda a zamaninsa idan ya daɗe bai ga fara ba sai tada mahaya ya ce a shiga ƙasashe a ji abin shiga akwai fari kuwa idan aka je ba ga fara ba to shi ke nan a shirya aljama ta yi aka sai na wani ke da aka kawo labari aka ce an ga fara sai ce masha Allah akwai sauran lokaci akwai sauran lokaci ke ta gani ko shine kana umrul khattabi sai na umar Allah ya kara mar yadda idan ma za zamanu idan aka dauki lokaci mai tsawo nan yaran jara da bai ga fara ba nusu ila jami'il buldani sai ya aika ya zuwa ga dukkan kasashe na kusa da su ya al'arin jarani yana tambaya ya labarin fara an ga fara kuwa hatta idan kila har idan aka ce da shi wujidan jarari an ga fari fi ardi kaza a gari kaza ƙara zai shi alhamdulillah akwai sauran lokaci yadda jinnu bi zalika ala baqa'i dunya wato yana kafa hujja da samuwar fari a bisa cewa duniya da saura ba ta kare ba tukuna duniya da saura ba ta kare ba wal jaradu fari huwa alladhi yaqulu sallallahu alaihi wasallama fihi sune kwarin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin su uhilla lana maitatani wa jamani uhilla lana maitatani wa jamani an halatta mana cin mushe guda biyu da kuma shan jini guda biyu kun san mushe haramu a wurin dukkan musulmi sannan shan jini haramun ne sai Allah ya ce to mu an halatta mana mutum mushe guda biyu sannan mu sha jini kala biyu menene mushe guda biyu fa amman mai ta tare farhut wal jarabi da kifi da fara kifi ko ya mutu a ruwa dan ko ka ba da matar ka ta gasa mata kawai in dai in ya rubi ya fara wani haka nan fara ko an bibbige sun mutu sun tsinci abin ka kai gida a gasa maka ka ci su ya halatta wa amma jamani amma jini guda biyu da ya halatta a gare mu alkabilu wal iharu shine hanta da kuma saiba hanta jini saiba shi ma jini da kuma an halatta mana mu ci su wannan ibnu majah ya fitta wannan hadisi da ahmad lafazin ibnu majah daga abdullahi dan umar yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالهوش والجراد وأما الدمان فالكذب والإهان سنن ابن ماجه كتاب الأئمة باب الكذب والإهان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الجرائم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi wa fari irin masu cin masu cin amfanin gona annabi yana musu addu'a mugunyar addu'a annabi yana musu addu'a Allah ya halaka su yana cewa Allahumma qatil kibarahu wa ahlik sigarahu wa afid bainahu wa ta'darahu li Allah yadurru bi tarki al-muslimin annabi yana yin addu'a annabi ya ce Allah muna roƙo ka kashe manya-manyan fari masu cin kayan amfanin gona wa a halin tigarahu Allah ka halakar da ƙanana-ƙanana su ma suna yin ɓanna suna lalata kayan amfanin gona wa a cikin bainahu Allah idan fara ta yi wai Allah ka mutu shi ka lalata wa wanda jajirahu Allah ka yanke zuriyar su baki daya a bayan ƙasa ka ƙarar da zuriyar fara a duniya liyalla ya zurru da zargin musulmi domin kada su cutar da kayan amfanin gona na musulmi wannan hadisi a imamu tirmidhi ya fitar da shi daga jabir dan abdullahi da alif ibn malik wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yana addu'a sai ya rika yin addu'a kan bayi yana cewa Allahumma ahli Allahumma haka ne Allahumma ahli jarada uktul kibarahu Allah ka halakar da bayi ka kashe manya manyan su wa ahli sigarahu ka halakar da kankanin su wa afsib bainahu ka fata kwayayen su wa qadarahu Allah ka yanke zuriyarsu a bayan kasa wa kun ya wayin Allah ka kare bakin fari bakin nan da suke cin kayan amfanin gona da shi an ma'ashina daga barin cin abincinmu da muka shuka a gona wa arzakana da kuma arzikinmu da ka raba ka bamu innaka sami'u du'a Allah kai ne mai amsa addu'a qala sai rawi yace fa qala rajulun sai wani mutum a gefen annabi yace ya rasulullahi kaifa tad'u ala jundin min ajnadillah ya ma dan Allah ya kake yin addu'a kare jira da cikin rundunoyin Allah ba ka ga mai cewa fari rundunoni bane daga cikin rundunonin Allah mafi girma ya kace addu'a bi kan idajirahu Allah ya karar da zuriyar fari kala sai kuma shi sallallahu alaihi wasallam yace inna halatratu hutin bil bahr waɗannan farin da kake gani masu ɓannan nan su daban suke su numfashin manyan kifaye ne da kuma atishawa in kifi ya atishawa sai kawai ka ga fari shi ne sai su shigo cikin gari sai su faɗa gonaki sai su kama ciye sai maza Allah ce to waɗannan nake magana Allah ta baraka wa ta'ala ya harkar da su ya ƙara su fadan ma magan jaradu to a lokacin da Allah ya turo wa Fir'auna da jama'arsa rundunonin fari bakau ala kufrin sai Fir'auna suka wanzu akan kafirci
bayan Allah ya yaye musu fari sun dawo sun tuba wurin annabi Musa annabi Musa ya roki Allah Allah ya tafiyar da fari da rukun su musulunta sai suka zauna kan kafirci qalu hada laysa bi shay'in suka ce kai wannan ba wani abu bane ba ba wani annabta ba wani daga Allah ba mu'jiza ba ce an jilo ku dan za ka saka kan ku zauna ku dan jira kaɗan shaharar kamar wata guda kwana talatin kowane irin masu ba za ku ga yayi inda za ku gane ba daga Musa bai ba ku ga abin baya daɗewa ba kwana bakwai kawai sati in aka yi kwana bakwai cikin bala'i sai a yi kwana talatin a cikin kwanciyar hankali to sai suka ce wannan kawai ba daga Allah ba ba daga Musa ba ne so daga a daina zuwa ana roƙon Musa kawai in annobar ta zo a ƙare ta za ta ci ta ƙare. Kullum ma marar ayatun duk lokacin da suka ci karo da wata aya ta Allah, bakau sharan sai su zauna bayan ayar ta wuce sai su kwana talatin ki ajiyar a cikin kwanciyar hankali. To sai suka ci ai wannan farin kawai lokaci ne ya zo da su amma ba Allah ba ne ya yi turo su. Saboda haka su ba za su yi imani da Musa ba. da annabi Musa ya ga haka sai Allah tabaraka ta'ala ya ce masa Musa mutanen naka sun yi imani ya ce ya ubangiji har yanzu ba su yi imani ba sai Allah ya ce to babu ne wa arsalna alaihim al-qumara sai muka aiko musu da dafan dama kwarkwata ko kaska ko kuma kuma ko fici-fici sai suka zo idan suka manye a jikin mutum zai suka shan jini shi suka zo sai ga ne martaba a sarki auna da kwakwata a jiki suna manyewa suna tsotsan jini hankali ya tashi waje al'ummaru sai wato kwakwata su ma suka zo a cikin su ne tsafan dama kaska shi ne su kaska a talibin ka inda mushe wuri na nau'un min al-qira'ati to nau'un min al-qira'i a dan ko asus tsafan dama nau'un wani kala ne wani nau'i ne min al-qira'i daga cikin nau'o'in kaska ko kuma kuma fatasbin ma ta raka hujjar aru to waɗannan kaska da suka zo su kuma sun suka ce ina abin da fara ta ci ta rage a bamu fara ta zo ta musu ɓanna Allah ya yaye musu saboda sun ce da in ka shafta annan rijila da nuri nan na laka to sai Allah ya yaye da kaska ta zo sai ta ce ina abin da fara suka ci suka rage a bamu mu ƙarasa shi kuma sai kuma suka ci gaba fadan mashkar da haza lokacin da wannan hali ya tsanani ɗalabu min musa sai ga fir'auna ba kunya ba tsoron allah a gaban annabi musa yana rubai shi an yi sarrafa wallahu musa ka jira wa allah allah ya fiye mana da wannan bala'i allah ya ɗauke mana wannan masifa fa yuyu in ya ɗauke za su yi imani ya musa ku da nara faka la in ka shakka annar rizla لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فصرفه الله سأل تعالى يا يوسف فصرفه في آية في سكة زونا شكل أنشي da kwanciyar hankali sharar har tsawon kwana talatin wata guda da suka yi wata guda cikin kwanciyar hankali sun suka ce kai ba wani ayan Allah inda za ka san zuciya ta mutu ta bushe sai suka sha ne Musa ma ma ta ji na du'a yake hmm mahama ta ji na du'a yake likas halana jiha hadin da magana wai likas halana jiha dan kai mana radiyo duk sanda zaka zo mun mana da wata aya wanda kake cewa mu'jiza mu mun gano ba mu'jiza bane rufa'ida ne sihiri ne kawai kake yi saboda haka fama na hannu zaka zunubi ba za mu taɓa yin imani da kai ba duk ayar da za ka zo mana da ita to suka ja masa wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu da kwari sai kwari suka shi ne wa'aifar na alaikun da fadiya sai muka aiko musu da kwari rundunonin kwari mala'adin da bari a hutun sai kwari suka shigo suka cikin gidajensu wada amon cikin abincinsu kwari kullum ma a da ahadin an yanzuka duk da wani cikin suke so ya magana sai ka kwato ya tsaga kansa yana jira ya buɗe baki ya fara suka zama kurayen kwana bakwai ba dama kai magana da matarka ko ƴaƴanka ko jama'arka sai dai a dinga magana da mumbaitaka duk sanda mutum ya buɗe baki zai magana da kada jibda'un fi fanni sai kwato ya fada cikin bakinsa wasa'amu cikin abinci kwaɗi washarabu cikin abin sha kwaɗi kulla awayin dukkan tukwanansu da kurori da kwanika kwali sun cika in tala'ad duk da baya sun cika da kwali maka zuriya za su aka aljanin ainihin sai da suka sake zama kwana bakwai ba shi ba sha kwali sun shiga cikin komai sannan ba magana ba magana wato kwado da ake ji duk cikin dabbobi ba dabbar da take zikiri kamar kwado kwadon da kuke gani ba shi ne shugaban zakiran dabbobi kwado shugaban zakiran ke kun san wa in min sharri lillahi tasbihu bihamdi ba abinda baya yin zikiri yana tasbihi ga Allah to duk tasbihin kwado duk tasbihin kwari ko dabbobi tasbihin kwado ya fi nashi shi ya sa shi ya kawo a nan ya ce wa diddau aksarul hayawana fi tasbihan lillah kwado ya fi dukkan dabbobi yawan tasbihi ga Allah kwado ya fi dukkan dabbobi yawan tasbihi ga Allah wata rana annabi Suleiman alayhi salam yana kan gadon mulki shi kenan yana ganawa da aljannu da mutane yana umurtar su da yawan zikiri yawan ambatan Allah da ya nisa sai ya ce da kusabbi hannan mai lasa tanziya ma sabba nulahu makalukun kan aljannu mutane ku je ku ta ambatan Allah ku je ku ta ambatan Allah kuna da bi na rantse muku da girman zakin Allah ni din nan a daren yau zan yi tasbihi tasbihin da dukkan halitta Allah bai da taba yin irin sa ba ashe akwai kwaduwa karkashin daren shi kwana uku ne yana alwa ba shi ba sha banda tasbihi ba wanda sai karam sai kwado ya ji da kwado ya ji sai ya ce Suleiman amma akwai ka da barazana wallahi haba Suleiman ni kwana na uku ba shi ba sha kai ko yau sai ka karya ba ta zama an kama abinci rana amma haka kawai dare ne ka ce wai za ka yi tasiri da duk halitta ba ji ba kwana na uku ba na shi ba na sha ba bacci tasiri kurmi ina nan ƙarƙashin gadon ka ina halwa shi ne ta kallama da hudu da'ul sai kwado yi magana da annabi Suleiman min dajin dalili daga karkashin gadansa ya ce masa ya Suleiman ya kai Suleiman ba ma maganan sarki Suleiman ba maganan annabi Suleiman ba maganan manzo Suleiman a Suleiman kawai saboda mai an shiga gonarsu yanzu duk wanda ka shiga gonan shi in ya taba da kai hakuri kai ka shiga gonan shi to an shiga gonan su manya zakin kwano a to zakin kwano ya ja ce za a tafi da mace ba sai ya ce ya suleimanu to ku ci gobe da sika ya kai suleimanu kana jin da kanka ba ana jingin sabko da misalin ni da kake ganin ina da harshe ɗaya har guda saba'in kullu lisanin kowane harshe nawa bisa tafiyo lailan wani haran yana tasbihi ga Allah dare da rana la yafuru baya yankewa wa ma ba alayhi al'ana salatata ayyami sannan yau na kwashe kwana uku ma akaltu wa ma sharitu min ajli tasbihi ban ci ba ban sha ba ban da tasbihi babu wani abin da yake sannan kawai ka ce wai kawai wai a wannan daren wai za ka tasbihi da ba wanda yi Suleiman ka bakara na riga na yi. Me so ya ga wannan ya duba tafsirin ruhul bayan. Amma shi annabi Dawud ya ce alayhi salam ruhul bayan juz'i na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya. To, a bayan an turo kwaɗi har yanzu da yi bisu musulunta ba, bisu sallama ba, bisu imani ba. sai suka ce mahamata da na ji ayatin bisa tare na ji ha fama na hannu daga dumuni musa kana wahalar da kanka duk kokarin da kake yi ka ce wai sai ka nuna mana wata aya ko wani mu'jiza ko sanda ko hannu ko fara ko ruwa ko kwari dan kai mana sihiri siddabaru kai mana alfahiru fama na hannu daga dumuni ko ne za ta yi maza yi imani da ya faɗi wannan shi kenan sai Allah ta baraka wa ta'ala sai shi wa arsalna alaihim dama sai muka dan aiko musu da danyen jini jini danye ba da zalika bayan wucewar kwali ja addamu sai jini kuma yanzu in kalaban ya hahu daman ahilan sai ruwan shansu ya juya ya koma jini ɗanyen jini kullama a rayu duk sanda ba kibbe mutanen fir'auna suke so an yi shirin ko sha ma a ruwa tsara daman abidan sai zamanto ɗanyen jini za a kasar isra'ili dalwan minan biyu ya kuma ma'an zulalar wato wata yin azaba ce da kibdawa da Isra'iliyawa a zaune suke a gari da ga gida ga gida waɗansu ma gidansu da ga ɗaki ga ɗaki amma don ka san Allah shi ne Allah ya mai da ruwa jini amma da ƙiɗawa amma ruwa yana nan a ruwa amma ga Isra'iliyawa za a zo rijiya ne ba za a sha ruwa idan ba isra'ili ya jefa guga in ya janyo sai janyo ruwa sai sha ruwa mai zarfi mai daɗi idan ba kimɗe ya jefa guga yana ɗebowa zai sha sai ya gaji aka aka zauna tsawon kwana bakwai ba nutsuwa ba kwanciyar hankali kiftawa sun kasa shan ruwa faɗa da fir'aunu sai firawun ya ce a ai in sun san wata ba su san wata ba ai na san dabara da ya kamata a yi ni ina da wata dabara wanda nake gani idan an yi haka za a samu warwarewar al'amari abinda za a yi kai ina isra'iliyawa mutanen musa ku zo sai ya samu kamar mutum biyu mutanen annabi musa sai ya haɗa su da kamar mutum biyu mutanensa sai ce to ku ɗebo ruwa a guga ɗaya sai kowa ya sa baki sai a sha wai Allah za a yi wa wayo sarau da shaki ne da shi da Allah ya ce da bismillah mu je ruwa ni da ku idan aka ɗebo ruwa za a ga shi ruwa ne kyau idan ba Isra'ili ya sa baki ya zuko shi ma bakin da ya saka baki a jikin ku ga yana zukowa sai ya zuko jini sarau ne ce to na ƙara gane wata dabara bari in sun san wata ban san wata ba kai ina isra'iliya ku zo ku dinga ɗebo ruwan da baki ku dinga zubawa tsullawa a baki wai su gunzin ruwa sai su zuba musu a baki shi ne ba zai imani ba amma ga wata dabara sai Allah ya ce to babu da yi su ɗebo ruwan da baki sai ba isra'iliya gunzin ruwa bakin da ya buɗe baki an kwarara mai yana so ya ji ruwa da ya zuga sai ya turko jini shi ne فقال فرعون فرعون يجي هذا إني دواء wannan matsalar ni akwai maganin ta aurina kullu isra'iliyin duk wani mai isra'ili ya koma kifiyin ya zama yana tare da kifiyin fi kullafin a cikin guga wani da guda daya su sha a guga daya mahallin kifiyin ya koma wahidan bakiran da za a zuki ruwan ya zama bakirin jini Allah ba zai ba ba isra'ili ruwa ba ya ba bakin iya jini saboda ka sha a mashara daya fafa abin zalika sun ka aikata haka idan ka na awalan isra'iliyu idan mutanen annabi musa isra'iliyawa idan suka zuko ba ya kharju ma'an ma'un sabi ya kharju ma'un sabi sai zama ruwa ne mai tsarki wai za ka na awalan tafiyu amma idan mai cikin ya zuko ya kuru daman sai zama to jini fakara sai fir'aun ya ce ya kullu isra'ili ma ba isra'ili ya gunsuwa a baki wai da alhu titi ya zuba a bakin bakite wai subbu fi fali kifi sai ya kwararawa a bakin bakite sai la fa'ala ya kullu dama in aka hakan ma dai sai koma jini fa a kishe fir'aun a kashe shadidan sai fir'aun ya ji kishi ya ji kishi kishi mai tsanani da ya ji kishi sai ce to a kyana ruwan tunda abin ya ji wa mun yi dabara amma duk da muka biyo sai a biyo bayan bari mun san wata dabara a samo mun ganyayen itatuwa aka za ka samo ganyayen bishiya masu daɗi sai ce a tara mun aka tara mai su ya ce a kawo su aka kawo ya dinga ɗauka yana taunawa ya dinga sai sai tara ganyaye a baki ya tara ruwa wai Allah zai wa wayo sai da ya gama taunawa yana zuƙa sai ya zama jini tum tum shi ne wata laba aurakan shajari fir'auni ne da ganyen itatuwa fa a tauhu da warkin shajari sai aka zo masa da ganyayen bishiya a kala warkar shajari ya tattauna ganyayen itaciya hatta a rada an yi wutsar ma'a sai da ya gama taunawa yana so ya tsotsi ruwan ganye bakiyar daman fi kalihi sai ruwan ya zama jini a bakin mai so ya ga wannan ya duba hashe da sawi alal jalalai mu jirgi na biyu shafi na sittin da uku daga nan tarawar ya gaba ta ɗanki ji Allah sai ya dawo yana ladabi a gaban Musa kafin kishirwa da yunwa yana sa mara kunya ya gabe shi sa ake so in kana nufin Allah to ka dinga azumi za ka ga zuciyarka tana taushi tana taushi tana taushi in ba ka da kunya ka nuna kowa ka kasa bin Allah to ka dinga azumi nafsu ce take sa ka wannan rashin kunya to ka ladabtar da ita da azumi za ka ga ta yi sunkuya sai ka kana magana da kyar ka daina kokowa ka daina zagin mutane amma da ka koshi sai ka ga ana faɗa da kai a bakin kasuwa to sai ka fir'auna da kansa ya zo gaban annabi Musa ya yi ladabi yana cewa ya Musa kula na rabbaka da in ka shakka annabi Musa la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Isra'ila ya kai Musa da Allah ka roƙa mana ubangijinka kamar yadda ya maka alƙawari cewa mu imani zai yaye mana azaba to mun yi imani din wallahi za mu saki banu Isra'ila waɗanda muke bautar da su za mu baka su ka tafi da su duk kasar da kake so ka tafi da su fadala bani Musa an yashfa Allah hada wa yu'minu sai ne ma daga annabi Musa Allah ya yaye masa wannan azaba zai yi imani da Allah ya yi aka zauna wata guda cikin kwanciyar hankali annabi Musa yana jira ya zo ya ga Fir'aun ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah sai kawai Fir'aun ya ce ai har yanzu muna nan akan bakan ku ba eh muna nan to haka wannan ba daga ubangijin ka bane Musa wannan hali ne irin da lokaci kawai to haka ba imani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ce a shine fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal jabadi'a wal jama ayatin mufassalat waɗannan ayoyi ne masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ay mubayyanat masu bambanta tsakanin haske da duhu tsakanin tsafi da mu'jiza amma fassaka baro sai suka yi girman kai an yi imani da rabon imani da ha da waɗannan ayoyi wa kanu kan mu'minina suka zamanto wato mutane waɗanda suke masu laifi masu sako suka karyata ayoyinmu suka ce tsafi suka ce siddabaru suka ce kulgoto suka ce bokanci suka ce rufa'ilu suka ce wanki ido ne duka ba za su yi imani ba wannan ma wada ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل طب ولما وقع عليهم الرجز lokacin da azaba ta afku ga fir'auna da jama'ar da kiddawa arrizu al'azabu qalu sai fir'auna da mutanen sa suka ce ya Musa ya kai annabi Musa urula na rafaka ka roƙa mana ubangijin ka ma bi ma ayyana indaka saboda alƙawarin nan da ya maka min kashfil azabi anna in amanna cewa zai yaye mana azaba idan mun yi imani to mun yi imani ga ya masa musa ke kan ya masa ka ce mun yi imani la in ka shanta annan rizza ka ce wallahi idan ka yaye mana wannan azaba la numinan da laka wallahi za mu yi imani da kai wa la nursilan na ma'aka bani isra'ila sannan za mu saka maka danginka ƴan uwanka bani isra'ila ka tafi da su duk ƙasar da kake so hali kaulatuhum inda kulli ayati haka fir'auna da jama'a su suke faɗa a lokacin da Allah ya saukar musu da kowace irin aya aya tufana haka suka faɗa aya fari haka suka faɗa ayar ƙwarƙwata ko kaska haka suka faɗa ayar faɗi da ta zo haka suka faɗa ayar jini ɗanye ita ma da ta sauko haka suka faɗa sai su ce da in ka shafta annar rizla wallahi idan ka yaye mana wannan azaba ila ajalin ya zuwa ga wani lokaci da numinan naraka wallahi za mu yi imani da kai idan masifa ta zo sai su zo gaban annabi musa sai su ce ya musa ko da na rabba ya kai musa ka roƙa mana ubangijinka alƙawarin nan da ya maka cika cewa mun yi imani za a yaye mana azaba to mun yi imani a yayi mana kuma za mu imani da kai za mu tafi bani Isra'ila ka tafi da su fadan ma ka shabda فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون falamma kashabna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun to falamma kashabna a lokacin da muka yaye musu dufanu jaradu kummaru dafajibu damu bidu'ai musa da albarkacin annabi musa muka yaye musu waɗannan annoba ila ajalin wannan ma ka tabna anumur rizza lokacin da muka yayi musu wannan annoba bi du'ai Musa da albarkacin addu'ar Annabi Musa ila ajalin zuwa tsawon kwana 30 suka zauna lafiya cikin kwanciyar hankali kun bayi guru da cewa su sun kai wannan lokaci wato wata guda izahum yanquduna sai ka gansu sun warware alƙawarin da muka yi da su yanquduna ahadahum sun warware alƙawarin su wai suruna kuma sai kaga sun zarci ala kufrin a cikin kafirci har ta kauna ne فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آه. فانتقمنا منهم sai muka ladabtar da su in ji Allah. Muka aika musu da risalar zulmin cikin فانتقم الله منهم sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu intiqami wato a koda yaushe alqur'ani idan ya zo mana da magana akan fir'auna wato da yadda Allah ya halakar da shi yakan zo da asali waɗanda suke mabambanta na bayanai sahihai cike da fasaha wata surar sai ta zo da tsawo ba ta bukatar shani wata ayar a cikin wata surar sai a cikakken bayani mai tsawo wanda baya bukatar shani wata ayar kuwa sai ta zo gajeriya wanda dole sai an yi sharhin da sai an yi bayani kamar cikin suratul shu'ara Allah tabaraka ta'ala yana faɗi wa awayina ila musi a nasri ibadi بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حريبون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تلاءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل سلك كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم
sadakan na wurare to kaji wannan jawabin da ya zo cikin suratul shu'ara amma cikin suratul duhan sai ya ce fasri bi ibadi laylan innakum muttafaqun بسم الله الرحمن الرحيم فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر أهواء إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بدت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين صدق الله العظيم
sadaka Allahu alazim to kaga suratul bukhari amma anan suratul a'raf sai ce fanta kamna minhum fanta kama Allahu minhum fa agraknahum fil yammi fil bahri bihi bi annahu bi sababi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu an haqadina la yatadabbaruna lokaci ya fara hararar da za mu dakata sai Allah ya kai mu zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya ya rabbi يا رب يا رب يا صمد فقم مجيسا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراجع أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجد أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له حقا ولا نجو أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق كمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد آلي يا سيدي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة